والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد النحو الواضح في قواعد اللغة العربية الجزء الأول والثاني والثالث للمدارس الابتدائية تأليف علي الجارم ومصطفى أمين رحمهم الله تبارك وتعالى yau za mu tashi tamrin awwal a cikin ahwal bina amr haka ne ku tamrin na farko ayyin fil ibara al'atiya af'al al'amr al-mabniya ala sukuni a cikin jumla mai zuwa ana son mutum ya ayyana fi'ilai na al'amur waɗanda aka gina su a bisa ɗauri kamar yadda muka yi baya. Wal mabniya ala fati da wanda aka gina su a bisa fataha. Wal mabniya ala hasil ala hasil akhir da kuma wanda aka gina su bisa shafe harafin ƙarshe. Eh al akhir eh hasil akhir wazkur sababa fi kulli hali ana son ka ambaci dalili me ya kawo ɗauri me ya kawo fataha me ya kawo sharewa in ba manta ba a cikin ƙa'idan da makaranta mu dan koma baya kaɗan yubna fi'lul amr ya la sukuni idza kana sahih al akhir wa lam yattasil bihi shay wa kadhalika idza tasalat bihi nunun niswa saboda haka fi'lul amr yana gina shi bisa ɗauri idan ya kasance karshen lafiyayye ne ba abin da ya sadu da shi ko kuma nunun niswa ne ya mannu da shi. Wa ibna alal fatihi idza tasala bihi nunut tawkid ana gina shi bisa fataha idan nunut tawkid ta hadu da fi'il al-amr. Wa ibna ala hasbi harfil illa ana gina shi bisa shafi harfin illa idza kana mutallal akhir idan ya kasance mai illan karshe. Wa ibna ala hasbi nuni ana gina shi bisa share nunun إذا اتصلت به ألف اثنين إذا أنسى ألف اثنين أو جماعة أو ياء مخاطبة يتحدث wannan قاعدة kaman dole ne shine mutum zai rinka tafiya da ka'ida sai ka haddace a nan ga abin da yake idza zaraka sadiqun falqah bil bishr wa baligh fi ikrami idan abokinka ya kawo maka ziyara, ka tare shi da marhaban shi ne bilbishir, ka tare shi da albishir, ka kai matuka wajen girmama shi, wa asge ila hadisi, ka karkata zuwa ga zancensa, tunda mai yiwa akwai tade-tade da yawa ya kunso magana ne, inda ba gulma ba ne, to ka bar shi ya zazzage. waja'alannahu kuma lalle ka sanya shi ya shuru yana ji a jikinsa ka annahu fi manzilihi tamkar yana gidansa ne wa baina ahlihi a tsakanin iyalansa saboda haka ka bashi dama duk abin da ya gani zai iya tabawa zai iya magana zai iya abin nan sai dai falon manyan mutane zaka ga ga tebur nan gashi an saka kwanduna ko filet-filet sai ga kamar da lemo ne da apple da menene da abin nan to nan wana ba kawai in ka je da kai magana yawa in ka je kace za ka ɗauki lemo ka gasa ko ka ɗauki mangoro to na roba ne kuma in kyamara na ɗaukan ka kaga an yakin kunya to ga ka tambaya da ce da Allah wannan abinci ne abin tabawa ne yawa dun za ka je kai ta taɗi da manya ba za su taɓa turo maka wannan filet ɗin ba saboda daman na roba ne mangoro roba ne apple ɗin roba ne gwaiba ma na roba ne to kaga in kana buƙatar na gaskiya sai ka ce abin nan in ba haka ba za a ko kuma ka bari bayan sun bayan an fita ana wannan dabara ce sai ka dan matsa ki ka gani ka dan matsa a hakan ma kaga in yana da kyamara in ya zo ya ɗauko kyamaran zai gani zai gani kuma za ga babu wani bambanci da na gaskiya. Na'am. wa idza arada al-insirafa idan yayi nufin zai juya ya koma fa shayya annahu ila al-bab lalle karaka shi zuwa kofa washkurannahu ala ziyaratihi lalle kai masa godiya bisa ziyarar nan warju kuma ka yi fatan an ya kuda ila ziyaratika ya dawo ya ci gaba da ziyaranka fil furatil qariba a lokatai na gaba al furat shine dama daman maki to mu da yancin mu fitar da fi'il lamur ne ko eh amma dai fitar da wani fi'ili ma zai taimaka mana idza zaraka fi'il madi mabniyun ala al fatih saboda ba abin da ya haɗu da shi. Fa alƙa, alƙa, to filin amuri wani irin fili ne ne asalinsa, na san inda za a yi dibi-dibi ke. Eh, akwai wancan, Iza haɓe kitabi haza, to, kaga wannan wannan kuma fa alƙa ne, wancan kuma fa alƙai. فألقه تو فألقه اذهب بكتابي هذا فألقه sai ayan Qur'ani ta ce fa'alƙih, to ga babban alarma, akwai kira'o'i wanda suke manne da wannan. Amma nan kuma alƙa akwai bambanci tsakanin alki da alka. Amma alka, alka, duk wacan haƙun ɗin da ya ne. Da kusan dalilin da ya sa nake cewa mu duba wani fi'ilin zai taimaka mana. A larabci akwai alka, an alki a saka, wa an alki a saka. ina jin guda biyu ne ko eh to alqi alqi asalin asalin sa alqani kamar yadda wata ayar ma ta ambata alqa zaka ce yulqi eh eh sai ka ce alqi idan ka hada shi da wani abu kuma alhamdulillah din na farko ba zai fito ba to ɗayan fa tun da wannan alƙani yulki alki ɗayan kuma fa alƙa yulki alki ɗayan shine lakiya akwai lakiya ai suna kusa da juna ne alƙa ya jefa lakiya ya haɗu suna ɗan kama da juna to ga talaki mai talaka. Ok, anyway, wannan shi daga asalin salake ne mu wuce kawai, inda na ga zai ja mu da yawa. Na, eh to ya za mu warware shi, menene aka share? Alkayulki, ko lakiya yalka. ka san lakiya shi yalka ne, lakiya yalka, alka yulki shi ne bambanci, amma asali ai lakiya ne aka waccan ɗin ma da aka ce alka ɗin ai ƙari aka yi. Me aka ƙara maka? Alhamza, fi awwalihi. Eh, saboda ai lakiya gairu muta'addi, alka kuma muta'addi ne. ina fatan wani mai karban fensho ya gani karatu da fanni biyu na yi na'am to anyway abinda aka share a nan shine wato an share alif ne yasa fata na yana gwada alif in aka yi wasalin kasa yana gwada ya na'am wa balik yawwa fi'lu amr mujarrad babu komai a jikinsa wa asbi me aka share asga yusgi isga waja'alanna waja'alanna hu ne waja'alanna kun san ana dauke da eh nunu tawkid as-sakila na'am yash'uru فعل مضارع معرض مرفوع كأنه في منزله وبين أهله وإذا أراد إيه؟ فعل ماضي أراد فعل ماضي مبني على الفتح الانصراف فشيئن شيئن آه، فعل أمر مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة واشكرن كذلك على زيارتي وارجو على حسي آه haka ne yarju in aka ce raja yarju ya ce me eh to, raja an yauda yawa eh na san yashkuru mun ce fi'il mudari'i mu'rab an yauda يعني إلى زيارتك في الفرص القريبة نعم أن يأبنا يورد أسامين فلامي آتي أم أمر كل فعل من الأفعال الماضية الآتية بحيث يكون مرة مبنية مبنيا على سكون ومرة على الفتح ومرة على حذف النون saboda haka guda uku ake so ka daure ka yi fataha ka share wato nunun din kataba a kawo daure okto a kawo fataha oktobanna a kawo share nun oktoba oktobo oktobe misali kenan fahima ifam ehe ifamanna ehe da share nun share nun waje wurare guda uku ne Yawwa. akwai alif usnaini akwai wawu jama'a akwai yafu mukarraba yasa muka ce sai an haddace don in ka zo in ba ka tuna ka'idodin ba sai ka zo ba za ka yi ba to istifham fa okay istifhama istifham tunda already na riga na ba da satan nan fa eh eh to haka yake so in mutum ya yi da sauri ya dan fara ganewa in ya tsaya yana dibi-dibi yana tunani kenan Eh, na gaba ati af'al al-amr min al-af'al al-mudari'a al-atiya ma al-muhafaza ala muttasala biha ta kiyaye abin da ya biyo baya saboda zai canza wasali in kana muttasila bi kai idan wani abu ya munnu da su wa bayyana la ayyi shay'in yubna kullu fi'li amrin ta'ti bi kuma sai kai bayani ya hadi ya hadi Allah eh abinda muke so ana son fi'ili ne mudari ka fitar da fi'ili amr nasa ya hadi eh sai ku ce amr mabniyun ala hasbi harfil illa wa hiya al-ya yajlisani جلس فعل أمر مبني على حذف النون لماذا؟ لاتصاله بألف اثنين نعم يشربون لا يشربوا وكلوا وشربوا أها دام أبن ذلك فعل أمر مبني على حذف النون لاتصاله بواو الجماعة والواو ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل amma ba mu zo ba ce mu yi wannan ba na'am tanamina tanamina tanamina wala alaran mu'mina da ba da ruwa eh tanamina mace ce aka ce tanamina tana bacci mm aha tanami eh to yalhabna fa tunda kusan dai ne eh, yalhabna kusan dai ne filu eh, yalhabna sai a ce me yalhabna ai nunun ne suwa ne mabniun ala sukuni yaktubu ga mai arha ita mun yi shi a can baya uktub okay حول الجمل الآتية إلى خطاب الاثنين yanzu za a kawo maka lafiyayyar jumla a takaice amma ana son ka mayar da ita na mutane biyu summa sa'annan jama'atu zukur ka mayar da ita na jama'an maza summa ila khitabil mufrada al mu'annasa sannan ka mayar da ita na mace guda ɗaya tilo wa bayyin nau abina fi ilaiha fi kulli halin akwai fi'ilai guda biyu sai ka yi bayanin nau'in su dama yadda ake samun dibi-dibi ke yace isma nusrat tabi wa amal bi ka saurari nasihan likita kai aiki da shi eh dama likita sai ya gama cin kudin ka tukuna sai ya maka sai ce maka to ga tsarin da ba ta bayan ya gama cin kudin ka okay naji eh bismillah eh اسمع نطق الطبيب واعمل به an share nono sai na jama'a Mhm. isma'u nusa tabi'i wa amalu bihi sai ya mukhataba isma'i ko isma'ina isma'i nusa tabi'i wa amali bihi lalle wannan an samu an wuce shi bai ba da wahala ba ko akwai saura na'am eh mu tsallake waɗannan sai mu je tamrin fil iraq namuzat urjul khaira kai tsammanin alheri ko kai fatan alheri eh mutum ya dinga fatan alheri da abin nan amma za ka samu waɗansu mugaye ne saboda tsaban mugunta sai kuma ya zama wawa ma kansa ma sai ya rinka fatan mummunan abu hatsari ne urdu fi'lu amr mabniun ala hasbil wawi al khayra maf'ulun bihi mansubun bil fata kun ga wannan yazo da sauki intabihu lid dars fa intabihu fi'lu amr mabniun ala hasbin nun wal wa fa'il mabniun ala sukuni lid dars allah harfu jar mabniun ala al qasri wad darsu مجرور باللام وعلامة جره الكسرة أعرب الجمل الآتية قيل يراجع مثلا الجملة نعم امتد الجواد آه، kai nesa kai nesa da ingarman doki kai nesa da ingarman doki saboda ingarman doki haka kawai yana harbi a duka kwarai da gaske ai wanda suke kiwon doki ko wanda suke abun nan sun sani ko wani lokaci yanzu ka duba ka ga mai mai kiwon wanda yake kiwon shanu da menene idan saniya tana da lafiya wani lokaci haka in ta ci ta koke za ka kawai ta fita da gudu ta yi nan ta yi nan Eh, domin ba ko ne buge shi za ta yi amma in wanda ya saba ne da wannan din eh, ba za su masa komai ba kamar dai yadda za ka ga ko da awakai yana samun haka ko dan tunkiya haka in yana so ya yi abun nan kaga yana yin nan yana yin nan to balle doki doki shi harbi yake yi. sai ta harbi a iska to kaga mun ba ko ne shi kenan kuma doki shi in zai harbe ka mafiya yawa a gaba yake harbin mutum eh ai baya harbin ka ta baya sai dai in ka juya baya a gaba ne yana da hatsari yayi ne kwarai da gaske shi yasa yake ka nisanci aljawada ka matsa da shi okay kuka ce menene eh eh harfin amiti ankil aza na'am to wannan igsalna ne ko igsalan almalabisa ne wanne ne igisal na eh to ni kuma na ce igisalan to ya koma me kenan ya koma filo amri mabniun ala al-fatih litasalihi bi nun at-tawkid al-khafifa الملابس مفعول به أطعم الفقراء ko biyun kunnan ku ciyar da fakirai saboda akwai lada a ciki wanda baya da shi a ciyar da shi Mhm. Atima eh, saboda alifu isnaini tatafanna al-azhara eh, fi'lu amri mabniun ala al-fath li tisalihi bi nun at-tawkid as-sakina ala azhara maqulun bihi wannan kun ga yana da sauki wajen ware fi'li shi ne ahwal bina'i al-mudari insha Allah